إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واحفظوه يحفظكم وراقبوه تربحوا والتزموا شرعه وتعاليم دينه تفلحوا ثم اعلموا عباد الله أن من تعاليم ديننا الحنيف التخلق بالأخلاق الفاضلة والتزام, والتزام الآداب الراقية التي بسببها يتحقق للمرء النجاح في نيل المآرب والنجاة من الخسران وسوء العواقب ومن تلك التعاليم التأني والتؤدة والتريث في الأمور فهي دأب الأنبياء والصالحين وعليها رب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا في الأمور كلها عبادة ومعاملة سلما وحربا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا ويقول سبحانه وتعالى وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم والأنات في الأمور والحلم على ما يصدر من الناس من الأخلاق الراقية التي يحبها الله عز وجل فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وقال المناوي التأني من الله تعالى أي مما يرضاه ويثيب عليه والعجلة من الشيطان أي هو الحامل عليها بوسوسته لأن العجلة تمنع من التثبت والنظر في العواقب قال ذلك في فيد القدير وقال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى العجلة من الشيطان فإنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعها وتجلب عليه أنواعا من الشرور وتمنع عنه أنواعا من الخير أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني منكم من العجلة وأن يرشدنا إلى التأني والتؤدة والتريث في الأمور كلها أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah maɗaukaki da yabo gare shi da kuma salati ga ma'aiki annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ina jan hankalinmu baki ɗaya cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ya bayan Allah ku kiyaye Allah zai kiyaye ku ku kula da shi ku kiyaye mu'amala da shi insha Allah za ku ribanta sannan kuma ya ku bayin Allah ku lazimci shari'ar Allah ku yi aiki da dokokin Allah ku aikata abin da Allah ya umarni kuma ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallama da shi kuma ku riƙi karantarwar addinin musulunci lalle in kun yi haka za ku rabauta kuma za ku ci nasara Allah ya ba mu nasara bayan haka ya bayin Allah mu sani cewa daga cikin karantarwar addininmu na musulunci akwai ɗabi'antuwa da kuma aiki da ta'adu da halaye waɗanda suke masu daraja masu girma da kuma lazimtar ladubba maɗaukaka waɗanda a sababinsu mutum zai samu cin nasara wajen biyan bukatunsa sannan kuma zai tsira daga taɓewa da hasara da nadama da kuma mummunan sakamako to yau abin da za mu tattauna daga cikin waɗannan ɗabi'u da halaye na ƙwarai da musulunci ya zo mana da su shine yin sannu-sannu bincike zurfafa tunani lura da me zai je ya dawo ɗaukar mataki a cikin natsuwa rashin gaggawa duk wannan yana cikin abubuwan da za mu tattauna a cikin dukkan abin da mutum zai yi ya ladabtar da kansa akan rashin yin gaggawa wajen ɗaukar mataki bin abu a hankali da zurfafa tunani akan in an yi kaza mai zai faru in an yi kaza kuma mai zai jawo sawa'un na alheri da kuma na sharri a yi dubi sosai hakanan idan labari ne ya zo zance ne ya zo to a tsaya a yi tunani a dube shi ta kowane ɓangare kafin a ɗauki matakin da za a ɗauka wannan ɗabi'a ita ce ɗabi'ar annabawa da mutanen kirki salihai kuma akan wannan ɗabi'a da ta'ada mai kyau Allah maɗaukaki ya ladabtar da ya horar da ya tarbiyyantar da annabinsa annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallama kuma wannan lamari yana nan a cikin dukkan al'amura mutum ya zama ya ɗabi'antu da bin abu sannu-sannu da yin tunani da nisantar gaggawa da ɗaukar mataki cikin fushi da gaggawa sawa'un a cikin ibada ne ko a mu'amala saye da sayarwa a halin zaman lafiya hakanan halin rashin zaman lafiya da yaƙi da sauransu Allah maɗaukaki yana gaya mana ya ku waɗanda suka ba da gaskiya idan kuka yi tafiya fi sabilillahi a yaƙi to ku riƙa bincike kada idan mutum ya ce muku assalamu alaikum ku kuma ku ce masa shi ba mumini ba ne kuna neman wani abu na tarkacen duniya to a wurin Allah duk wata ganima take da duk wani abun amfani da alheri kuma mai yawa duk yana gun Allah sai Allah ya ce kazalika kuntum min qablu kuma da haka kuke sai Allah ya muku baiwa ma'ana kuma da ba musulmi bane sai Allah ya muku baiwa kuka musulunta ya yi muku ni'imar musulunci fata bayyanu to ku rika bincike kada in mutum ya yi maka sallama ka ce sai ka yi sai shi ba musulmi ba ne in mutum ya yi sallama ka amsa masa asali ka ɗauke shi a matsayin musulmi in za ka ɗau matakin kuma sai ka yi bincike kafin ka ɗauki matakin inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah masani ne mai zuzzurfan ilimi ne dangane da abin da kuke aikatawa a kissar annabi yusufu alaihi salatu wassalam Allah madaukaki ya ba mu labari yayin da aka sanya shi a kurkuku sarki ya aika a je a zo da shi shine Allah ke ba mu labari wa qala al maliku tuni bi sarki yace a je a kawo min wannan bawan Allah da yake kurkuku falamma ja'ahu ar-rasulu yayin da jakadan wanda aka aiko din zuwa kurkukun yazo ya kira shi yazo qala sai annabi yusuf yace irji ila rabbik ko magun ubangidanka fas'alhu ka tambaye shi ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna me labarin matan nan da garin kallon wani bawan Allah har suka yayyanke hannayensu ka tambaye shi lalle ubangiji na dangane da kullakullansu da shirye-shiryensu da makircinsu Allah masani ne malamai suka ce annabi yusuf ya yi wannan ne gashi cewa aka ya fito ya zo za a fidda shi daga kurkuku amma bai yi gaggawa ba abinda a dalilinsa aka sa shi a kurkuku yake so sai an tabbatar da gaskiyarsa cewa bai yi wannan laifin ba domin in ya fito cikin jama'a aka ce ai shi kenan wani an sake shi mutane kuma suka ji cewa da daure a daure yake yanzu an sake shi ba a wanke shi daga wannan laifin ba to za a rika tunanin wannan laifin ko da gaske ne kawai afuwa ce sarki ya soye masa shi kuma baya son wannan shi yasa yayi ya nutsu ya yi haƙuri bai gaggauta ya fita ba sai ce a je a tambayi sarki mai labarin matan nan sai ne aka zo aka tambaye su kuma kun san sauran abin da ya faru abin da ke cikin wannan kissa shine duk yadda kake cikin baƙin ciki da fushi haka duk yadda kake cikin farin ciki to kar kai gaggawar yanke hukunci da ɗaukar mataki akan wani abu sai an yi bincike akan an yi kaza me zai faru in an yi kaza kuma me zai faru sai a auna a ga wanne ne ya fi alheri wannan ita ce karantarwar musulunci kuma ita ce alama ta hankali wannan ɗabi'u na bi sannu-sannu da tunani da zurfafa shi da dubi da kallo zuwa ga sakamako kafin a aikata abu da kuma yin haƙuri yana cikin ɗabi'un da Allah maɗaukaki yake so al'imam musulmi ya rawaito hadithi daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu kuma cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa wani daga cikin sahabbai a shaddi abdul qais yake ce masa inna fika khislatain lalle akwai wasu ɗabi'u guda biyu da kake da su wanda yuhibbu Allah Allah yana son su na farko alhilmu haƙuri da juriya da kau da kai da yafiya shine alhilmu ai maka kana da damar ramawa sai ka kau da kai shine alhilmu wal'anatu da kuma bin abu sannu-sannu wannan hali ne da Allah yake so kaga wannan ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantar da mu a riƙa yin wannan hali kada ka bari shi yasa malamai suke hana in ranka ya ɓaci kana cikin tsananin fushi to kar a yi saki kar ka aukar da hukunci kar ka faɗi wani abu na hukunci da zai yanke magana akan rayuwar mutane da rayuwar al'umma haka kutsawa cikin abin da akwai tashin hankali a cikinsa to ana yin tunani da zurfafa shi da kuma yin bincike. Anas dan Malik radiyallahu anhu ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisin Malam Muhammad Nasiruddin Albani ya yi hukunci da cewa darajarsa Hassan ne don haka za a iya kafa hujja da shi cewa at-ta'anni min Allah shi yin sannu sannu daga Allah ne wal ajalatu ita ko gaggawa to daga shaidan take malam al-munawi a sharhin da yayi a faidul qadir da ya ta'aliki a sharhin al-jami' as-saghir yana cewa ma'anar min Allah shine mimma yardahu wa yusibu alaihi cewa yana cikin abin da Allah ya yarda da shi shi yin abu da ɗaukar mataki sannu-sannu da bincike da tunani mai zurfi kafin a aiwatar da abu to yana cikin abin da Allah ya yarda da shi kuma zai ba da lada a kai wal'ajalatu min shaitan ma'anar cewa gaggawa daga shaitan take ma'ana yana daga cikin abin da shaitan kan ɗauki mutum ya aikata ta hanyar wasu wasinsa zai jefa maka wasu wasi sai ka ɗauki hukunci cikin gaggawa domin kuwa malamin ya ce li'annal ajalata tamna'u min tasabbuti domin ko ita gaggawa tana hana zuzzurfan bincike in ka ɗauki hukunci da gaggawa nan da nan ka ce aje ai kaza to ba kai bincike ba za ka iya aukar da kanka da iyalan gidanka da al'ummar da kake shugabanci cikin mummunan sakamako kuma takan hana ita gaggawa ta hana mutum nazari a cikin sakamakon da zai biyo bayan wani abu da zai aikata malam ibn qayyim yana cewa al'ajalatu min ash-shaytan gaggawa daga shaydan take yace fa innaha khiffatun wa tayshun wa hiddatun domin ko wannan dabi'a ta gaggawa wato wani rauni rauni ne da kuma rashin saiti shine taish domin idan mutum zai abu da gaggawa da wahala ya iya saiti ko harbi zai yi in dai da gaggawa zai yi shi hannunsa zai rawa hannu yana rawa kuwa ba za a iya samun hadafi ba sannan kuma akwai zafi a ciki wanda wajen ɗaukar matakin yin wani abu ba a buƙatar zafi yayi yawa domin ko yana hana zurfafa tunani da kuma yin bincike kafin a ɗauki mataki kuma sannan gaggawa tana hana natsuwa tana hana mutum bincike kafin ya ɗauki abin da zai ɗauka sannan kuma tana sa duk maganar malam ibn qayyim ne yake cewa gaggawa tana sa mutum ya ɗora abu ba a mahallinsa ba ko ya yi abu ba a daidai lokacin da ya kamata ya aikata shi ba kuma tana janyo sharrori masu yawa tana kuma hana nau'i da yawa na alheri ita gaggawa don haka ana son mutum ya daina siffantuwa da gaggawa ya zama yana da nutsuwa wajen abin da zai aikata daga sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu yace qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce at-tu'adatu fi kulli shay'in khairun illa fi amalil akhira shi yin sannu-sannu a kowane lamari alheri ne sai a cikin lamuran lahira wani daga cikin magabata a cikin malamai yana cewa abubuwa daga cikin abubuwan da baya yin sannu-sannu a cikinsu shine zuwa jana'iza yace baya jinkirta ta da wani aikin alheri da zai aikata shi yanzu ya samu lada to yakan gaggawar ya samu don bai san lokacin da zai mutu ba amma duk wanda ba wannan ba to ana son mutum ya zama yana tsayawa ya yi tunani kuma ya zurfafa kafin ya aikata abu wata rana amr ibn al-as ya aika saƙon zargi ga muawiya radiyallahu ta'ala anhu akan gaggawa ko wajen abin da ya shafi natsuwa da nisantar gaggawa shine mu'awiya ya aika masa amsa yake cewa amma ba'du fa inna tafahhuma fil khabari ziyadatun wa rushd yace neman fahimtar labari ƙari ne na alheri alheri ne da ƙari da kuma shiriya ma'ana in labari ya zo maka ka tsaya ka nutsu kamar da bature ke cewa ka yi karatu between the lines duk abin da ya zo maka na labari ka tsaya ka fahimce shi yadda ya kamata kada kai gaggawa ko ka ci gaba da yada shi in kuma kai ne mai daukar mataki kada kai gaggawar daukar matakin sai ka tabbatar da ka fahimci abin kai kanka waɗanda suke kewaye da kai ka ba su dama su yi tunani akan abin me kuke gani akan abu kaza annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga shi wahayi ake masa Allah zai masa wahayi a ce an yi kuskure kar ai kaza amma duk da haka ya ce masa dangane da sahabbai wa shawirhum fil amri ka nemi shawararsu a cikin lamari lamarin yaƙi lamarin security lamarin abubuwa irin wannan ana neman shawara me kaga za a yi ya kuke gani a zauna a yi zuzzurfan bincike kafin a auka cikin abin da sakamakonsa zai zama damuwa da tashin hankali ya ce wa innan rashida in ji mal in ji sayidina mu'awiya radiyallahu anhu ya ce shi shiryayye man rashada anil ajalati shine duk wanda ya shiryu ya bar yin gaggawa wa innal kha'iba tababbe kuma shine man khaba anil anati shine wanda ya kauce ya yi missing target a bangaren natsuwa da kaucewa gaggawa ya ce wa innal mutasabbita musib duk mai bincike na kwakwaf kafin ya ɗauki mataki to shi ne yake kan daidai auka da an ya kuna musiban ko kuma yana dab ya zama a kan daidai wa innal ajila shi ko mutum mai gaggawa shi ne al'ajil mutumin da yake mai gaggawa muhti'un to mai kuskure ne auka da an ya kuna muhti'an ko kuma yana kusa da ya zama mai kuskure imamuna malik rahimahullahu ta'ala shi ma arwaito daga gare shi yana cewa at-ta'anni min Allah bin abu sannu sannu da natsuwa daga Allah yake wal ajalatu min ash-shaytan gaggawa kuma daga shaytan take shine yake cewa wa ma ajila mur'un fa asaba babu wani mutum da zai yi gaggawa kuma ya yi daidai wata da akhar wani kuma ya bi sannu sannu fa aqta sai ya kuskure illa kana alladhi ta'ada aswa ra'yan sai face ka samu cewa ra'ayin wanda ya bi sannu sannun nan ko yayi kuskure to shine yafi sama da wanda ya gaggawa ko da ya dace da abin da yake shine daidai sannan yace wala ajila mur'un fa akhta'a ba a taɓa samun mutum da zai gaggawa kuma ya kuskure wata da akhar wani kuma ya bi sannu-sannu fa akhta'a shi ma ya kuskure illa kana allazi ta'ada aisara khata'an sai ka samu cewa kuskuren wanda ya bi sannu-sannu din nan yayin natsuwa to kuskuren sa ya fi sauki akan kuskuren wanda ya auka cikin gaggawa kuma ya kuskure a kowane hali da imam maliku ya ce yin gaggawa ba abin amfani ba ne yin natsuwa kuma shine abin amfani yin natsuwa da yin hukunci da auka abubuwa cikin sannu-sannu yana da fa'idoji daga shi yasa kuma shari'ar musulunci ta damu da shi ta ɗauke shi da muhimmanci ake karantar da shi akan mutum ya rika ɗaukarsa sawa'un a kowane mataki na rayuwa tsakanin ‘ya'yanka tsakanin matanka a wurin aikinka ofis a kasuwa kai ne helima shugaban ma'aikata kai ne shugaban al'umma a mataki na ƙasa a mataki na sarauta a mataki na jiha a mataki na ƙasa to duk ana buƙatar wannan yin abu sannu-sannu ɗin yana taimakawa a ci nasara wajen abin da za a yi daga cikin waɗannan abubuwa fa'idojin yin abu sannu-sannu yana nuna rajahatul aqli cewa mutum yana da hankali hankalin kuma wanda yake mai rinjaye sannan kuma idan aka kalli mutum za a ga nutsuwa tare da shi ba a fuffuzge yake ɗaukar mataki ba a'a sai ya nutsu duk yadda aka bata masa rai a cikin al'umma to yakan ƙoƙari ya danne shi yasa shugaba ake son ya rika ya fi kowa danne fushi ana son shugaba ya fi kowa iya matse fushinsa duk yadda aka bata masa rai to ya zama a cikin natsuwa zai ɗauki mataki in ba haka ba zai baiwa mai laifi gaskiya zai kuma baiwa marar laifi laifi waɗannan abubuwan suna faruwa a cikin mutane kuma al'amura ne da suke buƙatar a natsu a duba su daga cikin wannan fa'idoji cewa mutum wannan yin abu sannu-sannu yana taimakawa mutum ya tsare shi wajen ɓata da karkata da faɗuwa da rikicewa da kuskure a hukunci kamar yadda kuma yana tsare mutum daga yin nadama domin idan kai abu da gaggawa to lalle za ka zo kai nadama ina ma ina ma ina ma lokacin kuwa ƙila umarni aka yi a filla kan wani ƙila umarni aka yi aje a yi kaza ƙila umarni aka yi aje a yi kaza lokaci ya riga ya wuce musamman cikin abin da ya shafi ɗaukar labarai ko yin hukunci akan abin da mutum ya ji babu lokacin da muke buƙatar irin wannan nasiha irin yanzu dangane da samari da ɗaukar labari da yaɗa shi tun baka tabbatar da abu ba nan da nan har ka yaɗa ko yin hukunci akan mutane da kuma gaggawar tuhuma shikenan yanzu ku duba ku ga rayuwarmu mafi yawa akan haka take mutum yana zaune a gida daga shi sai wayarsa bai tabbatar da labarin da aka faɗa ba amma har ya ce to ai ga irin ta nan wani ya rubuto shawarwari wajen shafi goma sha nawa wani kuma ya anta ya zagi iri-iri sai daga baya sai a ce ai labarin ma ba haka yake ba kaga dole mutum ya nadama to shi yasa ake so in labari ne ka tsaya ka tabbatar shin na gaske ne kafin kai hukuncin da za ka yi bal ƙila ma baka cikin wanda ake neman hukuncinsu don haka ka kiyaye in kuwa kai hukuncin kai kuskure ka ci mutuncin wani kai kuskure ka shiga haƙƙin wani to Allah zai kama ka da wannan abun gobe kiyama kaga kuwa gara a ce kai kuskure baka ce komai ba da a ce kai kuskure ka zalunci wani Allah muna roƙonka ka tsare mu daga karkacewa malam ibn al-qayyim yana cewa idan harafta anil an khuluqil anati kaga wannan halayen ko ɗabi'un na nutsuwa da nisantar gaggawa war rifqi da bin dabi'a hankali da tausasawa in ka kauce musu a ɗabi'a aka ce ba ka da waɗannan to in harafta za ka karkace in ma ila ajalatin ko dai ya zama ka koma ka yi abu da gaggawa wa ƙwaishin da rashin saiti wa unfin ko ka zama mai tsanani ya zama cewa ka aikata wani hukunci mai tsanani wanda zai cutar da mutane wa imma ila tafriqin ko ka koma sakaci wa idha'atin da kuma tozartar da haƙƙi don haka babu abin da ake so irin arrifqu wal anatu su kuma waɗannan abubuwa bainahuma suna tsakanin sakaci da kuma wuce iyaka da tsananin fushi ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga cikin manya-manyan wuraren da ake neman nutsuwa da kwantar da hankali akwai bin sannu-sannu wajen neman ilimi shi yasa Allah maɗaukaki ya koyar da manzansa sallallahu alaihi wasallam la tuharrik bihi lisanak lita'jala bih karka motsa harshenka dan kai gaggawa da karatun alqur'ani a lokacin da mala'ika jibrilu yake saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi kokari ya karanta mubasharatan daga yaji abin da mala'ika Jibril ya faɗa sai Allah ya ce a'a saurara kada kai gaggawa kai shiru kawai ka saurara ka kalli mala'ika Jibril in ya gama yana gamawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bude bakinsa ko zai faɗi abin da mala'ika Jibril ya zo da shi daidai wa daidai kaga an koya masa yayi sannu sannu wajen ɗaukar ilimi to haka nan ake so ɗaukar ilimi a gun malamai a ɗauke shi da ladabi a ɗauke shi sannu-sannu ba a gaggawa a neman ilimi sai ka je ka karanta abu ba daidai ba sai ka zo kai hukunci akan mutane ba daidai ba sai kai fata wadda za ta jawo yaƙi sai kai fata wadda za ta raba aure sai kai fata wadda za ta tada hankalin gari sai kai fata wadda za ta sa a kashe wani ɗan adam ko a kwace masa haƙƙinsa daga cikin wuraren da ake neman natsuwa da rashin gaggawa shine duk abin da ya shafi security da yaƙi ba a gaggawar aukawa cikin yaƙi sai an nutsu an duba in dai ba abokin gaba ne ya auko maka ba kai ne kake kintsawa to sai an yi bincike mai zurfi an yi tattali an yi tanadi an duba mai zai je ya dawo kafin azartar da abin da za a zartar al'imamu shafi'i yana cewa la yanbaghi an yi walliyar imamu al-ghazwa illa siqatan fi dinihi yace bai kamata ba shugaba ya dora wani shugaban yaƙi ko kwamandan yaƙi sai mutumin da yake amintacce a addininsa gwarzo a jikinsa sannan kuma mai ƙarfin bi a hankali da sannu-sannu yana daga cikin tirenin ɗin masu security rashin gaggawa a cikin hukunci rashin gaggawa cikin aukawa cikin al'amura to haka nan lamarin yaƙi yake da komai ana bin a hankali tukun a cikinsa kafin a shiga ya ku bayan Allah rashin yin natsuwa yana da sababi daga cikinsa akwai gaggawar fushi tana jawowa ibn al-jawzi yana cewa ashaddu an-nasi tafriqan man amila mubadaratan fi waqi'atin min ghairi tatabbutin wala istisharati mutumin da yafi kowa kuskure da laifi shine mutumin da yakan aikata abu da tafriqi da gazawa da kuma aikata abubuwa cikin gaggawa a cikin lamarin da yake buƙatar bincike in ji malam ibnul jauzi duk abin da ke buƙatar bincike to a yi bincike a kansa kafin a zartar da shi don gudun kada a zalunci wanda abin ya shafa hakanan al'imamu shafi'i ya ce kada mutum ya zama yana gaggawar abu ba tare da shawara ba ya ce musamman cikin abubuwan da fushi kan haifar fushi na sa mai yin hukunci cikin fushi ya kasa yin daidai ya zalunci wani ya zama mai tuhuma ya zama mai mummunan zato to duk kuma waɗannan abubuwa ne da ba a san su fa innahu talabul halak aw nadam al azim domin ko idan mutum yayi wannan to ya nemi halaka hakanan kuma ya nemi ya samar wa kansa nadama wa kam min ghadabin wa kam man ghadiba fa qatala wa daraba sau da yawa ana samun wanda zai fushi sai ya kashe wani garin fushin nan ko kuma ya daki wani thumma lamma sakana ghadabuhu amma daga baya yayin da fushinsa ya sauka baƙiya tsula dahari fil uzni wal buka har rayuwarsa ta ƙare za ka gan shi yana kuka yana nadama don haka ba a son yin abu cikin fushi ka daure ka riƙa danne fushinka wannan yana taimakawa a cikin al'amura Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu a ƙarshe daga cikin abubuwan da za su taimake mu wajen samar da yin abu da sannu-sannu da rage gaggawa na farko addu'a mutum ya yawaita addu'a Allah ya raba shi da yawan fushi Allah ya raba shi da yawan gaggawa wajen hukunci akan al'amura ka roƙi Allah domin Allah shi ne wanda ya mallaki zukata da safe mutum yana ba musulmi ba da rana Allah sai mai da shi musulmi da safe mutum yana musulmi da rana Allah mai da shi ba musulmi ba kaga wato zuciyar tana hannun Allah to tun da ku a hannun Allah take zuciyarka ka rika roƙonsa ya rika danne ma fushinka ya taimake ka ka daina fushi musamman kuma fushi a gaban jama'a fushi a cikin mutane musamman kuma in kana shugaba yana daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wahdini li ahsani akhlaqi ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga wato ɗabi'u da ta'adu mafi kyawu la yahdi li ahsaniha illa anta banda kai babu mai shiryarwa zuwa ga halaye masu kyau wasrif anni sayyi'aha ya Allah ka dauke mun miyagun halaye kuma babu mai ɗauke mun miyagun halaye in ba kai ba rawahu muslim daga cikin waɗannan al'amura da za su taimaka maka wajen rage gaggawa wajen ɗaukar hukunci shine an nazaru fil awaqibi a rika tunani in ne kaza me zai faru me zai faru me zai biyo baya in ne kaza kuma me zai faru sawa'un na alheri da na sharri sai kuma a auna tare da taimakon masu hankali karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana al-khabbab ibn al-arat ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makka lokaci la yutimmanna hadha al-amr wannan lamari Allah zai cika shi hatta yasira rakib har sai mai tafiya ya tafi akan abun hawansa min san'a ila hadramaut daga garuruwa guda biyu san'a ita ce hedikwatar yaman da garin hadramaut shi ma a yaman mutum sai ya taho la ya khafu illa Allah baya tsoron kowa sai Allah yace Allah zai kawo mu wannan zamanin ku yi hakuri ku kwantar da hankali kar ai gaggawa awi dhi'ib sai dai kaga mutum yana tsoron kyarkeci ko barawo ko makamancin wannan Allah gane mai sai yace walakinnakum tasta'jilun amma ku gaggawa kuke shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu a wannan mu rage gaggawa mu rika bin abu sannu sannu kuma mai tunani mai zurfi kafin a zartar da za a aikata abu ko ba za a aikata ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan karantarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wajen aikata dukkan abin da zamu aikata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله منا روƙonka ka ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka kimsa musu tunani mai kyau duk abin da za su ɗauka na mataki Allah ka shiryar da su su ɗauki abin da yake shine daidai duk abin da yake kuskure ne Allah ka hana su ɗaukarsa Allah ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah